اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وملك والخاتم سبق ناصر الله بالحق والهادي الى صراطك المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين إن شاء الله za mu ci gaba. cikin karatunmu na hamziya wanda yau za mu tashi akan baitin da yake cewa rafi arra'asahu wa fi zalika raf'in ila kulli sujudin ima'u wato yayin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an haife shi alhali rafi arra'asahu yana mai daga kansa zuwa sama yace wa fi zalika raf'i ima'un ila kulli sujudin ima'u nuni ila kulli sujadin zuwa ga kowane irin shugabanci manzo Allah ya taro shi sai zalika rafi yana cikin wannan daga kai sallallahu alaihi wasallam ranikan tarfu sama'a wa marma aini man sha'anul ulul ala'u manzo Allah ranikan tarfu sama'a manzo Allah ya maka idan sa yana kallon sama eh ma'ana ta kallon sama yana ta kallon sama wa marma aini wato manemar wanda ainihin sha'aninsa ɗaukaka ne za ga sama zai kalla. Eh wato shi har kallon manzala da ya sama sai da ya ji wannan kallon. A shi wannan ba Allah ya yi kokari sosai. Eh can za ku ji zai zo ya yi ba hannun manzan Allah. Allah zai ya faɗi mu'ujizozi da suka gudana a hannun manzan Allah. Allah zai zo ya yi ba wato kafar manzan Allah. ya faɗi mu'jizozi akan kafar manzon Allah ya da kokari wannan shi ne wannan yayi kokari sosai eh Allahu akbar mm to shine yace wa tadallat zuhurun nujumi ilayhi fa ada'at bidawha arja'u yace zuhurun nujumi hasken taurari wa tadallat ya kusato ƙasa ƙasa ilayhi zuwa ga wato garin makka zuwa ga manzan Allah makka sarauki haske gaba ɗayanta saurari duk sun yi wasu suka haska duniya gaba ɗaya fa ada admin dawi al arja'u al arja'u sasannin duniya gaba ɗaya fa ada adhi su haske bi dawi da wannan haske na taurari gaba ɗaya saboda zuwan shugaban sama da ƙasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata ra'ad qusuruha qaisararum sai da kai ana hangen ana kallon wato yace man daru badaha'u wanda gidansa a makka yake wato sai da kai bayyanan benayen kaisara wanda suke rum to ya raha shi wanda ya gidansa a makka yake to yana kallon benayen kasuwa abaragin an yayi hijabi an yi kashe zai mala saboda shugaban wato kushufa su ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka a in za a fassara baitin sai ka ce mandaruhu fasaha'u yace wata ra'at usuru kaisara wato benayen kaisara wata benayen kaisara wato sarkin rum kenan wata ra'ar sun bayyana jirrumi wanda suke wato kasar rum man daro bada wanda gidansa a makka yake yara sai da mai gashi na kallon benaye gani wa badar tira da'ihi mu'jizatun laysa fiha anil uyunika fa'u yace mu'jizozi wa badar sun bayyana tira da'ihi a lokacin shahid da annabi Muhammad laysa kafa'un ba abu ne koyayye ba fiha anil uyuni wato bisa idan duna a fili akai abubuwan eh zai lissafa kuma eh eh zai lissafa duka zai aka abubuwan inda suka fafaru yace id yayin da wato nan zai fara daga daukan shi ma daga nan gidan mahaifinsa da mahaifiyarsa a nan makkan a fudda shi washe shi su dauke shi shin shi iz abat huli yutmihi murdi'atun kullu ma fil yatim annagana'u yace yayin da murdi'atu wato iz yayin da murdi'atu masu shayarwa abatu suka yi daukan manzon Allah liyutmihi saboda maraicinsa bai da mahaifi kullu abinda matan suke cewa ma ma ma babu anna wato gana'u anna babu wadata gare mu shine sai mun dauki maraya sai Allah ya ce ba zai biya mutu eh so da haka babu wadatuwa gare mu ba za mu samu arziki ba in mun dauki maraya abinda matan suke cewa ke to fa atatuhu min ali sadin fatatun sai ga wata wato shabatun wato budurwa fa'atatuhu ta zo gidansu annabi Muhammadu ta zo min Ali Sa'ad daga wato mutanen Sa'adu wato mutanen wato inda ake ce mata wato mutanen Sa'adu wato an ce kamar kai yanzu a ce mutanen Gombe haka an gane eh a gombawi ne ai kai mutum mutumin Gombe ne. ta zo daga mutanen wato Ali Sa'ad wato kad abat halifa kad ya ruda'a masu bada ruda'a nan masu bada shayarwa kad abat sun ki ba ta da ta shayar lifa kad ya saboda talaucin ta. Cikin zala sallallahu alaihi an ki dauka su saboda bai da mahaifi. Ana gawa zai biya. Ita kuma na an ganta da talauci. Ita ma kanta mai ta ci balle ta ba ɗansu. sun ji su ba ta ita kuma shi kenan sai suka zo suka haɗe eh saboda haka ta zo ta ɗauki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ta samu wanda ta ɗauka ba ashe ba ta sani ba ta ɗauki alkhairin duniya da lahira duniya da lahira duniya da lahira an ce lokacin da aka yi wannan yaƙi na hawazin wato yaƙin wato hudaybiya ba hudibiya ba ne yaƙi ne bayan fito maka wanda aka zarce aka je dinnan wani yaƙi ne a ba kai ba da ba wannan dai a'a wannan dai hunayi eh a da wani abin zai kwanta maka ba yaƙin hunayi ne to wannan yakin da aka wuce dama aka je hawa zinawa ne su ma suna daga cikin mutanen sa'adu ne suna daga ciki wato sa'adawa suna daga cikin wato hawa zinawa ne to sai da ya kai wallahi su ma da suka ci albarkacin wannan na an zo an shayar da manzon Allah wajen nasu sai da suka ci wannan albarkacin da an gwabza yakin bayan an gwabza yakin aka kama ga wato ribatattu aka kama dukiya aka kama baki kaga duka ƴaƴansu da matansu da ruwan da aka kama sun zama mai sun zama bayi sannan ga dukiya an kama ta shikenan an za a kar a raba a jira ko za su zo su dan ba da uzuri a mai musu da kayan su shikenan ba su zo ba su kuma sai da ya kai ga an raba an raba kowa an ba shi dukiyar da aka ba shi sai suka zo Allah ce me kuka zo suka ce mun zo neman a mayar man da abubuwan da aka karba mana sai ce to na jira ko za ku zo ko ku amma yanzu abin da za a yi cikin biyu ku zaɓi ɗaya akwai yanzu da matanku da 'ya'yanku da waya duk an kama a matsayin bayi za ku bar su su yi bauta ko kuma za a ba ku su ku haƙura da dukiya ko kuma za a riƙe zaɓe dukiyan a ba ku ku haƙura da da wato mutanenku da a kama su kuma su zama bayi suka ce a dukiya ɗin a riƙe mu a ba mu mutanen da a kama ne to in ba su aka yi haka la duk wanda aka kamo ai shi kenan kuma a ya shiga hannu ai an gama ai eh wannan halal ne Allah ya halatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya kama a duniya ko lahira nashi nashi ne wallahi ba wani abin duk komai nashi duniya ko lahira ma kaga ana nawa ne nawa ne manzon Allah baya nan amma da zaran yana nan to komai shi nashi sallallahu alaihi wasallam amma hakan kaga saboda sanin halin manzon Allah sai ce da duk wanda aka bashi wani bawa ko baiwa ko abin to ya bani ya bani in an je wani yakin aka samu gani ma zan biya shi. Ruwa fa sallahi. Shi ya bayar zai raba musu. Gani tunda kuma yake to to su bashi zai biya su na je wani yaki aka samu gani ma. Sai suka dauka suka bashi shi ke ne abin. To haka yake sallallahu alaihi wasallam. Na ta ina muke. Arda'atu libanaha fasakata wa baniha albanu hashau arda'atu ita halimatu sadiya ta shayar da manzon Allah libana hanununta yace fasakata wa baniha albanu hunna shau ashau akuyoyin gidanta fasakata ya suka dinga shayar da ita ita kuma wa baniha da ƴaƴanta albanu hunna nonunansu saboda zuwan manzo Allah gidan dukkan dabbobin gidan da su ci abinci da kasu tika suke nonon su kuma tantsa tantsa mala annabi Muhammadu ke to ai ko yanzu ka rike shi baka faduwa la ila yanzu malam barin ga maka wani ikon Allah ku lura malamai fa yanzu tsananin rayuwar da aka shiga malamin islamiyyu da malaman makarantun allo kawai duba za ku yi ba malamin islamiyyu wanda suke koyar da qur'ani da malaman wato tsangayu gara da kenan ku lura wanda suke suka rike qur'ani suka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku dinga duk wannan malaman ku hada su da malaman primary na boko da na secondary na boko ku ga suwa suka fi shiga halin niyyar su wallahi da wannan yunwa ta kusa ta halakar su waye su nan malaman ina gaya muku duk dare bayan sun je sun koyar da safe Allah ya dare sun yi asaba sanin samu da zai da daddare a yi asaba wani ya rusa fuskan sai hau asaba wani ya kaza sanarwa idimin da ba suke saboda wannan koyarwar ba rike su amma wani suka rike Qur'ani fa ha wani suke ba alhamdulillah ko annan mun gane albarkan manzon Allah sallallahu da shi ya kawo mana Qur'anin mun gode mun gode na'am shine yace a to ashau akuyoyi kaga shatun akuya sha'u kuma akuyoyi to akuyoyinta sai suka cika yunwa duk ya bar jikinsu suka dawo nonon su tantsan wato abinan hantsan nasu yayi ba da nono suka yi tantsantan tsammala saboda haka da ita da ƴaƴanta duk suka ta shan wannan nono ita kuma tana ba manzo Allah yana shan nono ta eh sallallahu alaihi wasallam kai amma ta more kamar lai asbahat shuwalan itafan wa amsat ma biha sha'ilun wala ajfa'u yace sun wayi gari su wayannan dabbobin shuwalan wato hantsan nasu a wato a motsi babu wani nono ko wani rahama ko wani ni'ima ta tare da wannan nono babu kawai a shi da sabi ijafan sannan dabbobin a kwanjali a rane haka suka wayi gari yace fa amsat ai wato wa amsat sai kafin da yamma a ce halima ta dawo da annabi Muhammad zuwa wannan gidan sai aka wayi gari yamman kawai ma biha sha'ido babu wata wanda kuma nonon ta je fito tan tsanya wato hantsan ya yi tantsan tantsan da nono ba wala ajfa usana kuma durra ma sai bar wannan gidan wani malamai su malamai suka ce har ita kanta Halima sai da tsarin halittar ta canza eh da mijinta ma da ya karba to annabi Muhammadu ne ba sallallahu alaihi wasallam hasken gabar da yamma kud da arewa sama da ƙasa hasken zahiri da batini hasken mala'iku da rauhanai da aljanu hasken wato muminai da siddiƙai da shuhada'u hasken farko da ƙarshe hasken Allah hasken dukkan halittar Allah manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam saboda ka duk wannan ba mamaki din ya faru sallallahu alaihi wasallam na'am yace aksabal aishi inda haba da mahali wato al'aishu rayuwa aksaba ta zama yalwa inda a wajenta ba da mahalin bayan da tana cikin talauci tana cikin fako sai ga komai ya banya ya yarwata komai ya yi a makwabta yake cewa kukan ba za ku kai dabbobinku inda Muhammadu yake kai dabbobinsa ba ne su yi kiwo ba su duba dabbobinsu ga nuna ha nonon ake aiko makwabta amma mu kuma shiru to ai shi ne annai Muhammadu ne ai sallallahu alaihi ba ku kaji karban shahada da shi ba to shi ne ai sallallahu alaihi wasallam da ake aiko muku ba kun yi sa izgadalin nabi min har giza'u yayin da giza'u abinci gada ya kasance lin nabi ga annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ha a wajenta da abinci manzo Allah ya zama a wajenta ne shikenan kuma sai rayuwanta ya zama da yalwa bayan da tana cikin tsani da rashin yadda za a yi saboda haka ƴan uwa kowa ya rike manzon Allah ba a wancan lokacin bane har yau wallahi in dai ka rike manzon Allah sallallahu alaihi sai rayuwarka ta zama ayalwaci wallahi ba ka da wani shan wahala ma in kana so ka goyi jarraba to ka ta salatin manzon Allah ka ta yabonsa kuma ka zama cikin masoyansa ka zama ka kiyaye farilla da sunna ka zama kana wato hidima a janibin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam in sha Allah zaka ikon Allah Allah ya yalwata mana albarka annabi Muhammad mun gode mun gode Allah ya laha minnatan qad yace ya laha minnatan laqad du'ifal ajru alaiha min jinsi ya wajzahu yace ya mamaki da irin baiwar da aka yi wa sayyida halimatu sadiya saddu ifar ajaru alaiha an ninninka mata lada wanda min jinsi hawa jaza'u wanda jinsin ta sauran matan nan ba su samu wannan ladan ba wanda za ba su samu irin wannan sakamakon ba ina sai kin gama shara kin je ne za a sallame ki to ita ganga wannan daga shigowan shi gidanta ba an gama sallamanta an gane ita Allah an gama sallamanta manala to shi ne ai na'am to shine yake cewa wa idza sakkara al-ilahu una salli sa'idin fa innan fada'u idan ilahu Allah kenan sakhara ya hore unasan mutane li sa'idin ga wani mutum sa'idi mutumin kirki Allah sai ya hore shi ga wasu mutane suka ya ba su wannan mutum sai suka masa biyayya suka zama hadimansa shikenan fa innan fada'u kuma yadda sai zama su arziki sun bi sa'idi guda ɗaya duk sun zama su ada usuma duk masu arziki wanda haka duk wanda kaga ya samu to ka bi shi kai ma zaka samu eh Allah ya ƙara mana san manzon Allah sai ce habbatun wato ƙwaya ce ambatat sab a sanabila wato ambatat wanda ta fidda sanabila zangarniyoyi eh ƙwaya ce guda ɗaya kuma sai ta tsirar da wato zangarniyoyi da yawa wal asfu kaga wato ganyayyaki ladaihi a wajensa addu'a fa har masu rauni yastashrifu suke samun daukaka eh cewa akai a tare gani a mai rauni ma zai iya wannan kan ko zai iya wannan kaga ba wahala saboda haka a rike annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a gani duk kasawan ka sai Allah ya daga ka ya zama a dangin ku babu kaman ka an gane saboda ka rike manzan Allah sallallahu in kaga wanda ya fika to sai dai in ya fika riko da manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam mu mun ga haka Allah ya kara mana son manzan Allah da bin manzan Allah sallallahu alaihi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح أغلق الخاتم لما سبق ناصر لك والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق الكتاب العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين